الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a shida ga watan rabi'ul awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya dace ma 23 ga watan goma shekara ta 2020 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahih na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am to dangane da wai abin da ya shafi yanka sadaki na budurwa ita take yanka ma kanta ko kuma wato waliyinta wanda yake yanka sadaki na budurwa shine waliyi an gane ko domin jibintar ɗaura aure abu ne wanda ke hannun shi kamar yadda can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke fada la junaha alaikum in qallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al-muhsinin wa in qallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan فنصف ما فردتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح dan haka a nan waliyi shine yake yankawa amma in har ita ta yanka ma kanta sadaki kamar yadda yake kasancewa a irin wannan zamani in an zo zama sai ka ji an ce ai tuntuni wato sun daidaita kansu to in ta yanka ya ga cewa ya yi to anan yana iya tabbatarwa in kuma bai yi ba yana iya cewa shi wali an gane ku in ta yanka ma kanta sadakin sun daidaita da shi wanda zai aure ta in shi waliyin ya tabbatar da wannan abin da ta yanka to babu laifi amma in ya ga bai yi ba yana iya tadawa amma ita ba zawara ita take ba da izinin a ɗaura mata aure kuma ita za ta faɗa cewa gaya kaza take da bukata kenan isarwa ne za ta yi sako sako ne za ta ba da ga shi waliyarta saboda ita ta riga ta mallaki hankalinta na'am walima ta suna halarci an gane ko halacci ba bid'a bace kuma ba sunna bace ba za ka yi walima suna ka ce ka yi sunna maza Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin walima ta suna amma magabata an samu suna yi kuma sun tabbatar da halaccinta tare da cewa al'imamu malik Allah ya ji kansa shi yana kyamar wato walima ta suna na cewa mutum namun suna a maida shi walima al'imamu malik Allah ya ji kansa shi yana ki yana kyamar hakakin amma wasu daga cikin magabata irin su al'imamu ahmad da sauransu sun tafi akan halaccin ba laifi akan iya yin walima ta suna don haka dai tana nan matsayin ta halacci wanda ya yi ba laifi bai wanda kuma bai yi ba to bai zo da wani abin aibantawa ko abin zargi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul jihadi wasiyar mun tsaya ƙarshen babi na 133 baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na yin kabbara lokacin da mutum ya hayo tudu yana cikin tafiya yanzu lokacin da mutum yake cikin hali na bulaguro ya hayo tudu to ga iya zikirin da aka shar'anta mana shine yin kabbara fadar Allahu akbar shine anan malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda na fada kunna idza sa'idna kabbarna wa idza tasawwabna sabbahana yace mun kasance idan muka hayo tudu lokacin da muke cikin tafiya wato mukan yi kabbara mu ce Allahu akbar wa idza tasawwabna yace idan mun gangara wani kurami sabbahana mukan ce subhanallah to dan haka a takaice wannan hadisi yana karantar da mu yin wannan zikiri ga matafiyi sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da mutum ya hayo tudu to ya ce Allahu akbar a duk lokacin da ya gangara wani korami sai ya ce subhanallah shine anan malamai suka ce hikima domin duk lokacin da mutum ya hayo tudu to idansa zai iya hango masa wani abu wanda yake mai girma to in kaga cewa wata halitta daga cikin halittun Allah subhanahu wata'ala tana da girma to karka manta ubangijin da ya halicci wannan halitta shine mafi girma a kanta kenan kai tsaye sai ka hararo girman ubangijinka idan ka yakan iya hango maka wani katon dutse ko wani abin da yi kama da haka kaga cewa abu ne mai girma to kai tsaye abin da ake bukata sai ka hararu girman ubangijin da ya halarci wannan dutse haka lokacin da ka gangara cikin korami kenan a nan shi kuma kasancewar kamar abu ne wanda yake na kaskanci an gane ko gangarawa cikin wani korami kamar ƙara kaskanta ne shi kuma a nan sai ka tsarkake ubangijinka game da duk wani kaskanci da duk wata tawaya ba ta dace ba da ubangiji subhanahu wa ta'ala domin kasancewar shi gangarawa korami nau'i ne wanda yake na kaskanci an gane ko domin kara kaskanta ne kasa ake to shi ko duk wani abu wanda yake na kaskanci ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka game da shi to shine a nan kenan dacewar yin kabbara lokacin da mutum ya hayo tudu da dacewar yin tasbihi fadar subhanallah a lokacin da mutum ya gangara kwari sannan malam sai ya zo mana da hadisi na biyu a baban hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda na faɗa wato maza allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dawo daga hajji ko umra ko yaƙi kenan koma wani bulaguro ne idan manzan allah ya dawo a duk lokacin da wato ya hau wani tudu manzan allah yakan ce allahu akbar ko kuma lokacin da manzan allah ya hango wato birninsa maza Allah yakan yi wannan addu'a ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ayibuna ta'ibun abiduna sajiduna li rabbina hamidun sadaqa Allah wa'ada wa nasara abda wa hazama al ahzaba wahda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan addu'a ita wannan addu'a yin ta sunna ne ga matafiyi lokacin da yake kan hanyar dawowa garinsa kina a lokacin da ya hango gine-ginen garinsu kina a lokacin nan zai yi wannan addu'a za mu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة قال حدثنا مدر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا الأوام هو, هو, بن, هو بن حوشب قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السقسكي أنه قال سمعت أبا بردة واصطهب هو ويزيد بن أبي كبشة رضي الله عنه في سفر فكان يزيد يصوم في السفر فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى رضي الله عنه مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne na musamman abinda baban ya kunsa shine cewa shi matafiyi ana rubuta masa lada ladan kwatancin abin da ya kasance yana aikatawa na ibada lokacin da yake zaune a garinsa kenan duk wanda yake cikin halin bulaguro to duk wata ibada da ya saba yi lokacin yana zaman gida wanda uzuri na bulaguro ya sha makanci tsakanin shi da wannan ibada to ubangiji mai girma da ɗaukaka yana rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata wannan ibada shine anan malam ya zo mana da hadisin wato ibrahim shine abu isma'il as-saksaki yake cewa naji abu burda abu burda shine dan abu musa al-ash'ari shi da yazid ibn abi kabasha wato sun abuci juna a cikin wani bulaguro shi abu burda kenan abu burda da shi da yazid ibn abi kabasha wato sun abuci juna a wani bulaguro da suka fita fakana yazid ya sumu fi safar wato shi yazid ibn abi kabasha sai ya kasance yana azumi a cikin wannan bulaguro ga ya bulaguro ne ake amma azumi yake bai daina ba faƙada lahu abu burda abu burda allah ya ji kansa sai yake faɗa masa cewa sami ito ba musa na ji mahaifina abu musa ash'ari miraran sau da yawa ma'ana ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ya yana faɗa ƙadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza marida al-abdu aw safar bawa idan ya kwanta rashin lafiya ko yayi bulaguro kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha akan rubuta masa ladan kwatancin abin da ya kasance yana aikatawa na ibada halin yana zaune a garinsa da halin yana cikin ƙoshin lafiya kenan in marar lafiya ne duk abubuwan da ya saba aikatawa na ibada wanda rashin lafiya ta sha makance tsakanin shi da wannan ibada da ya saba yi yau da gobe to Allah yana rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata haka shi wanda yake cikin halin bulaguro wanda bulaguro ya hana shi wata ibada da ya nace akan ta ya saba yi yau da gobe to shi ma akan rubuta masa lada cikakke tamkar ya aikata illa kasancewar kamar yadda malamai suka yi bayani wannan game da wato ayyuka na nafila da mutum ya saba yi yau da gobe misali ka saba yin azumin litinin da alhamis litinin sai ta fado kana cikin wani hali na bulaguro sai ka ajiye azumi sai ka daukan azumi saboda wannan bulaguro to ubangiji ta'ala zai rubuta maka lada cikakke tamkar kayi ko kuma ya kasance misali mutum rashin lafiya ta kwantar da shi wanda ya saba yin kiyamun laili ya saba yin azumi na nafila ya saba wasu ayyuka da ya daukan ma kansa abin da ya shafi karatun alkur'ani da sauransu to wannan rashin lafiya sai ta hana shi game da aikata wannan ibada da ya saba yi yau da gobe to ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke tamkar yayi misali ya saba duk a lokaci kaza yakan je ya ziyarci danginsa domin sadar da zumunta da abin da ya kama da haka to duk lokacin da wani uzuri ya gitta masa na rashin lafiya ko bulaguro ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke tamkar yaje yayi wani ma kamar yadda yake cikin wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kutiba lahu ka aslahi ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim za a rubuta masa mafi nagartar abin da ya kasance yana aikatawa lokacin da yake cikin koshin lafiya ko lokacin da yake da ma'ana sai ma ya fi kenan lokacin da kake yin ibadar ladan da Allah subhanahu wata'ala wato zai rubuta ma mutum kamar yadda yake cikin wata riwaya maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan bawa ya kasance akan wata kyakkyawar hanya ta ibada an gane ko wata ibada kenan babu kayyadewa ko ma wace ibada ce inda mutum ya saba yi maza Allah ya ce thumma marida sannan ya kwanta rashin lafiya maza Allah ya ce ƙila lilmalakil muwakkali bihi Allah yakan faɗa ga mala'ikan da aka wakilta game da rubuta ayyukansa Ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikan cewa uku tublahu misla amalihi idza kana qalika rubuta masa kwatancin aikinsa wanda ya kasance yana aikatawa lokacin da ya kasance yana sakikke kenan babu wata rashin lafiya tare da shi kuma baya cikin wani uzuri na bulaguro an rubuta masa lada cikakke ubangiji ta'ala yakan faɗa cewa a ci gaba da rubuta masa har a kai lokacin da zan sake shi ma'ana na ba shi lafiya ko kuma na karɓi rayuwarsa in shekara nawa ya yi a kwance ubangiji ta'ala ba zai yanke rubuta masa lada na abin da ya saba aikatawa na ibada don haka wannan yana ƙara fa'idantar da mu kamar yadda maza Allah sallallahu Alaihi wasallama yake faɗa ta'arraf ilallahi fin raka'i ya rinka fi shidda lokacin da kake cikin ƙoshin lafiya wanda babu wasu abubuwa na uzuri waɗanda suka zagaye ka to ka yi ƙoƙari ka ribanci irin wannan lokaci game da ayyuka na ibada. idan wani uzuri ya gitta maka misali na dattijantaka ko rashin lafiya abinda ka saba yi na ibada ka kasa to ubangiji ta'ala ba zai yanke ba game da rubuta maka lada da haka shine can cikin wani hadisi abdullahi dan umar yake cewa wa huzmin sihhatika li mardi wato karibanci ƙoshin lafiyarka wato domin rashin lafiya ma'ana lokacin da kake cikin ƙoshin lafiya ka yi ƙoƙari ka ribanci wannan lokaci yanayin rashin lafiya ta kwantar da kai to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai daina rubuta maka lada to don haka a takaice shine a nan wato malam ya zo mana da wannan hadisi don haka dai a takaice a nan kamar yadda malamai suka yi bayani kenan aikin da mutum ya saba yi na nafilfili yau da gobe su ne ake nihi in rashin lafiya ko bulaguro ko wani abin da ya yi kama da haka to ubangiji subhanahu wata'ala yakan rubuta ma wato bawan salada wanda yake cikakke misali mace ce ce ta saba yin azumin litinin da alkhamis wannan alkhamis kin ko wannan litinin kin sai ta gitta ta tana cikin wani yanayi na uzurin da Allah ya dora ma mata to za a rubuta mata lada cikakke tamkar ta yi ko kuma kasancewar misali litinin ko alkhamis sai ta faɗo ranar da yin azumi baya halatta misali aka yi katarin litinin ta faɗo ranar sallah ko ta faɗo irin ayyamu tashri kwanuka uku na bayan ranar layya wanda su ma ba kwanuka yin azumi ba ne to bangiji ta'ala zai rubuta maka lada cikakke tamkar kayi saboda in ba don kasancewar wannan ya faɗo ranar da ba ta dacewa a yi azumi domin da azumi za ka yi da haka mutum yana da lada cikakke abin allah subhanahu wa ta'ala haka misali kasancewar mutum ne ya saba zuwa masallaci domin sallah ta jama'a wani uzuri ya gitta masa bai samu damar zuwa to wannan za a rubuta masa lada cikakke ko kuma lokacin da ya tafi masallacin sai ya tarar da tuntuna an gama sallah to za a rubuta masa lada cikakke ladan sallah ta jama'a kamar yadda hadisi ne sahihi yana cikin sunani abi dawud da sunanin nasa'i maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda yayi arwalla ya kyautata arwallarsa thumma kharaja ila al-masjid sannan ya fita zuwa masallaci fa waje da nasa gadu sallu maza Allah ya ce ya samu jama'a tuntunin sun yi sallah sun gama a haɗahu Allahu misla ajiri man salla wa hadar ubangiji ta'ala zai ba shi kwatancin ladan wanda ya halarci wannan sallah ta jama'a yayi Allah zai rubuta masa lada cikakke maza Allah ya ce la yanqusu zalika min ajrihi shay'a wannan baya tauye masa wani abu daga cikin ladan shi za a ba shi lada cikikki kenan ga wanda yake ya riga ya saba ya naci wani uzuri ya gifta masa ya samu latti yana zuwa masallaci sai ya tarar da tuntuna an ga masallato za a rubuta masa lada cikakke tamkar yayi don haka malam ya zo da wannan a cikin kitabul jihad saboda galibi shi jihadi yakan kasance cikin hali ne wanda yake na bulaguro kaga kasancewar hali na bulaguro kwa uzuri ne wanda yakan gitta ma bawa ya hana shi wasu abubuwa da ya saba aikatawa halin yana cikin zaman gida to don haka mayaki kada ya damu duk abin da ya saba yi na ibada to a cikin wannan yanayi na bulaguro ubangiji ta'ala zai rubuta masa lada cikakke tamkar yayi باب السير وحده قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وابن عيينة الهلالي المكي قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا إن لكل نبي حواريا وهواري الزبير قال سفيان الحواري الناصر قال حدثنا أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحدا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin yin tafiya wato mutum ya yi tafiya shi kadai an gane ko kamar misali mutum wato ya yanki daji kawai ya yi ta bulaguro shi kadai menene matsayin haka shin ya dace ko bai dace ba shine anan malam zai zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara musu yadda yake fada nadaban nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an-nasa yawmal khandaq wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaburar da jama'a ya kwadaitar da su a ranar yakin khandak cewa wane ne zai tafi ya zo masa da rahoton abokan gaba an gane ko idan aka ce annadubu shine wato kira kiran da yake kunshe da kwadaitarwa da ba da karfin gwiwa akan aikata wani abu don haka abubuwa waɗanda suke na fadala na ibada ake kiransu an wannan ake kiran ake cewa almandu kenan abin da aka yi kira zuwa aikatawa shi ne manzan Allah ya kwadaitar da jama'a ya ce wa zai tafi ya zo min da rahoton abokan gaba a ranar yakin khandak wanda shi yakin khandak ya kasance ne a shekara ta hudu da hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne dai ake kiran shi da gazuwatul ahzab an gane ku shi ne gazuwatul ahzab domin jama'u ne suka haɗu na kafirai kafiran ƙuraishawa da su da banu gadufan da yahudawan banu ƙuraiza da sauransu suka haɗu suka zagaye madina domin yaƙar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa don haka aka ambaci yaƙin da ghazwatul ahzab an ambace shi da ghazwatul khandaq domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi shawarar wani sahabi daga cikin sahabbansa shine Salman al-Farisi na cewa a zagaye bangaren da su abokan gaba za su tunkaro a zagaye shi da katin rami ramin da doki ba zai iya tsallakawa ba domin in aka ce khandak a hausa shine ake kira ganuwa katin rami kenan maza Allah ya karbi wannan shawara aka yi katin rami ta hanyar da su abokan gabar wato za su tunkaro wanda wani salo ne wanda yake na yaki shi ne maza Allah ya nemi cewa wa zai tafi ya yi masa rahoton abokan gaba ya ga ya kawo masa labarin ga yanayin da suke gashirin da suke ni za a yi fanta da ba zubair kai tsaye zubair ibn al-awwam ya karba kira ya daga hannun shi ce ya rasulullahi ne zan tafi thumma nadabahu sanan manzon Allah ya koma kiran jama'a ya kwadaitar da su wa zai zo min da labarin abokan gaba ya je yayo min rahotonsu fanta da ban zubair allu zubair a zubair ibn al-awwam ya koma daga hannunsa ya ce ni zan tafi ya rasulallah maza Allah ya koma yi karo na uku wa zai zo min da labarin su a zubair ibn al-awwam ya koma daga hannunsa wanda al'amari ne wanda yake na hadari sai namijin gaske amma dukkan a cikin wannan karo uku da manzan Allah ya nemi jama'a cewa wa zai zo mun da labarin abokan gaba a zubair ibn al-awwam shi kadai ya daga hannunsa manzan Allah sai ya faɗa ga jama'a ya ce inna li kulli nabiyyin hawariya lalle kowane annabi daga cikin annabawan Allah yana da ɗan agaji idan aka ce alhawari shine wato annasir dan agaji kenan wanda ba gudu ba ja da baya maza Allah sai ya ce wa hawariyar zubairu ya ce ɗan agaji na maza Allah ya ce shi ne a zubairu bin la'awwa shi ne ɗan agaji na wanda wannan wata martaba ce wadda a zubairu ibn la'awwa yake banta da ita daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne waɗanda za su mara ma mutum baya su ba shi taimako da agaji wanda kuma ba gudu ba ja da baya kamar yadda a hausa ake faɗa kenan yan a kashe tsohuwa akan daudawarta su ne wanda allah ya yabe su ma'ana wannan mabiyan annabi isa kamar yadda annabi isa alaihi salam yake faɗa mana ansari ilallah qala la hawariyuna nahnu ansarullah shi ne ana manzo allah ya ce inna li kulli nabiyyin hawariyan lalle kowane annabi wato yana da ɗan agajinsa maza Allah ya ce wa hawariyar zubairu ya ce a zubair ibn al'awam maza Allah ya ce shi ne ɗan agajina to a takaice shi wannan hadisi malam ya zo da shi a ƙarƙashin wannan babi wanda ke bayani game da hukuncin wato tafiya mutum shi kaɗai mutum ya yanki daji tare da cewa shi kuma wannan hadisi nan kenan a zubairu ibn al-awwam shi kadai ya yanki daji ya tafi domin ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin abokan gaba yayi musu yayi rahoton su ya ga yanayin da suke ciki ya kawo labari to hadisi na biyu wanda malam ya zo da shi a karkashin baban hadisin Abdullahi dan Umar wanda bayan malam ya zo da sanadi na farko sanadin abulwali hisham ibn abdulmalik al-qayalisi malam sai tahawilin mu zuwa wani sanadi na daban shine sanadin abu nu'aym shine al-fadl ibn dukay wanda abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake faɗa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa law ya'lamu an-nasu ma fil wahdati ma a'lamu manzo Allah ya ce inda a ce mutane sun san iya abin da na sani na kadaita a wajen tafiya manzo Allah ya ce ma sarar rakibun bilailin wahada da mahayi manzo Allah ya ce matafiyi wato ba zai yi tafiya a cikin dare shi kadai na an yi amfani da lafazin rakib cewa mahayi abinda ake nihi matafiyi domin galibin bulaguro dai akan yi shi akan abin hawa to amma bai keɓanta ba da abin hawa shine ya ce ma tsara rakibun bilailin wahada maza Allah ya ce matafiyi a cikin dare maza Allah ya ce ba zai yi tafiya shi kadai inda ya san abin da in na sani wato na abin da ake haduwa da shi na matsalolin kadaita maza Allah ya ce to da mutum shi kadai ba zai yanki dare ya yi ta tafiya a cikin daji to kasancewar shi kadaita a wajen bulaguro tana da hadari wanda yake da dama a ce kai kadai to akwai matsaloli da mutum yakan iya haduwa da su abu dai na farko dai kamar yadda hausawa suke faɗa jiki da jini akwai rashin lafiya to kai kadai kayan kidaji Allah ya kaddara rashin lafiya ta same ka kaga ana ana buƙatar agaji in kai kadai ne wane ne zai kawo ma agaji ko kuma kasancewar kaddara cewa kana kan abun hawa Allah ya kaddara wannan abun hawa ya samu matsala in kai kadai ne yaya za a yi za ka wahala kafin ka samu menene mafita kuma wani yakan iya tsare ka akan hanya in kai kadai ne to amma in ku bi ne wannan wanda kuke tare da shi ko sama da mutum biyu akan iya kawo maka agaji don haka ne tafiya mutum shi kadai ya yanki daji akwai matsaloli don haka baya dacewa don haka a wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa arrakibu shaytan warrakibani shaytanan sai ce warrakabu salasa au kama qala maza Allah yace mai tafiya shi kadai wato shaytani ne masu tafiya su bi maza Allah yace shaytanu ne ayari maza Allah yace mutum uku ne daga mutum uku abin da yayi sama yake nihi da shaidan ma'ana aikinsa aiki ne irin na shaidani ma'ana shaidani shine ya iza su zuwa yin haka to da haka waɗannan hadisai biyu malamai sun jamma a tsakaninsu suka ce shi wannan hadisi na farko hadisin jabir ibn abdullah yana nuni zuwa halaccin mutum ya yi bulaguro shi kadai in har akwai wata larura akwai wata maslaha kaga a nan kasancewar rahoto ne za shi kuma rahoto abu ne wanda yake ake bukatar a ɓoye shi kenan in har akwai wata larura akwai wata maslaha to ba laifi ba ne mutum shi kadai ya yi bulaguro amma in babu wata larura to bai dace ba a nan mutum shi kadai kawai yanki daji ya yi ta tafiya musamman ma kuma tafiya ta dare tare da cewa wasu malamai suka ce to in har haɗawa ta biyu suka ce in har akwai jin tsoro game da abubuwa sukan iya faruwa akan hanya to a nan bai dace ba mutum ya yi bulaguro shi kaɗai amma in har an tabbata akwai aminci to a nan ba laifi mutum yana iya yin bulaguro shi kaɗai shi ne kenan a nan malam ya zo da wannan hadisai a kuma a cikin wannan kitabul jihad kenan a nan wanda za a tura shi ya yi rahoton abokan gaba to a nan ba laifi ba ne ba mutum shi kadai ya yanki daji ya tafi kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zubair ibn al-awwam Allah ya kara masa yadda shi ya karba wannan gayyata da manzan Allah ya na cewa wa zai zo masa da rahoton abokan gaba shi kadai ya yanki daji ya je ya kama manzan Allah labari to amma in har babu irin wannan larura to bai dace ba mutum shi kadai ya yanki daji kawai ya yi ta bulaguro kamar yadda anan manzon Allah ya ce lauya alamun nasu ma fil wahadati ma a alam inda a ce mutane sun san iya abin da na sani wato na matsaloli waɗanda suke na kaɗaitaka ma sara rakibun bilailin wahada me yasa anan manzon Allah ya yi amfani da lafazin asayir wanda in aka ce wato wannan al-isra tafiya ta dare shine ake ne saboda dare shine galibin shine wato abin zaton haduwa da duk wani hadari tare da cewa galibin hadari a cikin dare an fi hatsuwa da shi saboda me yasa ko 'yan ta'adda galibi dare suke bi domin su tsara hanya da duk wasu abubuwa na matsaloli da suke bujiro ma mutum galibi cikin dare ne shi yasa anan yace ma sara rakibun bilaili ba'un anan bi ma'ana fa ba bi ma'ana fi az-zarfiyya ai ma sara rakibun fi lailin wada kamar yadda can yake cewa wa innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil laili ai wa fil laili shine yace ma sara rakibun bilailin wahada da matafiyi manzan Allah ya ce da bai yi ba tafiya a cikin dare shi kadai inda ya san iya abin da na sani na irin matsalolin da ake haduwa da su a cikin kadaitaka don haka a takaice in dai ba wata larura ba to baya dacewa mutum ya yi bulaguro shi kadai ko a cikin dare ko a cikin yini an gane ko kamata ya yi mutum ya zamanto ya abuci wani akalla ka abuci mutum biyu a kaɗan باب السرعة في السير وقال أبو حميد هو السائدي أنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان عن هشام هو ابن أروى أنه قال أخبرني أبي هو أروة بن الزبير أنه قال سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو بن أسلم عن أبيه أنه قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بدريك مكة فبلغه عن صفية بنت أبي أبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتم جمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو ابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح هو ذكوان الصمان الزيات عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na mustahabbancin gaggauta tafiya wato a wajen dawowa lokacin da mutum zai dawo gida to ana buƙatar mutum ya gaggauta kar ya yi latti shine yace babu sur'ati fi sayr babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin gaggawa fi sayri a wajen tafiya amma tafiyar da ake ni dawowa zuwa gida lokacin da kana kan hanyar dawowa sunna ce mustahabba mutum ya yi gaggawa kar mutum ya tsaya ya bata lokaci shine ana malam ya zo mana da hadisin abu humaid as-sa'idi Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga jama'arsa ya ce inni muta'ajjilun ilal madina lalle ni mai yin gaggawa ne zuwa wato birninmu na madina wanda wannan lokacin da manzon Allah yana kan hanyar dawowar shi ne daga yakin tabuka kamar yadda hadisin ya gabata tun a cikin kitabun saka an gane ko lokacin an kusa an kamo hanya za a dawo gida madina mazan Allah ya ce inni muta'ajjilun ilal madina kusan da cewa ni mai gaggawa ne domin komawa gida madina faman arada an ya ta'ajjala mai mazan Allah ya ce duk wanda yake so ya yi gaggauta tafiya tare da ni fari ya ta'ajjal mazan Allah ya ce ya yi gaggawa mu koma gida wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya fa'idantar da mu ɗan bulaguro lokacin da yake kan hanyar dawowa gida to ana buƙatar ya gaggauta tafiya kar ya yi jinkiri kar ya tsaye ya bata lokaci saboda kasancewar a nan hikima ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yana famar ya dawo gida ne domin ya ɗan samu sararawa ya ɗan samu hutu kuma dan ya faranta ma iyalinsa zuciya game da dawowar shi amma an ji labarin ka taso kawai sai kai ta tsaye-tsaye kana bata lokaci su kuma suna famar kai ka dawo to kaga akwai anan akwai takura su amma ka riga ka taso kawai kai tsaye ba tare da tantancewa ba shikenan ga ka dawo ba tare da bata lokaci kai ka hutar da kanka kuma sannan ka faranta ma iyalin ka rai game da gaugawar dawowa da kai shi ne ya ce in nemo ta'ajjilun ilal madina ya ce lalle ni mai gaggauta komawa ne zuwa gida madina wa man arada an ya ta'ajjala ma'iya duk wanda yake so ya yi gaggawa tare da ni fali ya ta'ajjal maza Allah ya ce ya gaggawa sannan hadisi na biyu a baban wato hadisin Urwa ibn Zubair yake cewa an tambayi Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda kana Yahaya ya kuli Yahaya ibn Sa'id al-Qattan yana fada a cikin riwayarsa wa ana asma shikenan Urwa yake cewa an tambayi Usama ibn Zaid Allah ya kara musu yadda yace wa ana asma yace alhali ina ji a lokacin da aka yi masa tambayar shi ne anan ya ce fasaka da an ya ce amma ita wannan kalma ya ce ta sare gare ni kenan a cikin abin da na rawaito daga malami amma so da yawa ya kan faɗa ya ce wa ana asma an tambaye shi alhali ina ji game da wato tafiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjatul wada hajjinsa ta bankwana lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kan hanyar dawowa daga arafa zuwa musdalifa an gane ko ma'ana kaifiyar tafiyar yaya manzan Allah ya yi tafiyar lokacin da zai dawo daga arafa zuwa musdalifa usama ibn zaid sai ya ce fakana yasiru la'anaka wato manzon Allah ya kasance yana tafiya tafiyar da ake kiranta al'anak al'anak wato ita ce tafiya mai sauri yadda ake gaggauta dabba a gane ko ba tafiya ba ce ba wadda take sando a tafiya ce mai sauri sai ya ce fa'iza waje da fajwa in manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wato ya samu wata tazara idan aka ce fajwa kenan wani sarari inda babu cunkoso nassa wato manzan Allah sai ya gaggauta raƙominsa an gane ko nassa sai ya gaggauta raƙominsa kenan ya bigi raƙomin domin ya ƙara tafiya to haka manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a lokacin dawowar shi daga musdalifa wannan daga arafa zuwa musdalifa a hajjatul wada manzan Allah ya gaggauta tafiya kenan tafiyar gaugawa ce amma in ya samu wuri wanda yake babu cunkoson jama'a shine fajwa an gane ku wuri wanda yake kenan wanda yake sarari inda babu cunkoson jama'a manzan Allah sai ya gaggauta raƙumin kenan ya ƙara tafiya to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a lokacin dawowar shi daga wato arafa zuwa musdalifa to da haka a nan malamai suka ce hikima ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya gaggauta tafiya yana famar ya zo ya sauka a nan mash'arul haram kafin dare ya raba kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa yake cewa fa'iza a faɗutun min arafatin fazukurullah inda al-mash'arul haram al-mash'arul haram shine musdalifa shine musdalifa manzo Allah ya gaggauta tafiya a wajen dawowa domin ya zo ya sauka a nan wato musdalifa to shine a nan malam ya zo da shi domin ya nuna mana gaggauta tafiya ga matafiyi lokacin da yake dawowa to wannan sunna ce mustahabba shine yace fa kana yasiru la'anaka ya kasance yana tafiya tafiyar da suke kiranta al'anak nau'i ne kenan na tafiya shine tafiya ce mai sauri yadda ake gaggauta dabba sai yace fa iza wajada fajwa idan ya samu wani sarari inda babu cunkoson jama'a nassa maza Allah sai ya gaggauta raƙuminsa an gane ko shine ya gaggauta shi ya bige shi kenan domin raƙumin ya ƙara tafiya shine ya ce wannassu wato malam yake cewa tafiyar da ake kiranta annassu ya ce fauka al'anaka wato tafi al'anak wato sauri tare da cewa al'anak ɗin shi ma saurin tafiya ne amma annassu ya fi sannan hadisi na uku a baban hadisin wato zaid ibn aslam daga mahaifinsa yake cewa na kasance tare da abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda a hanyar makka ba balagahu an safiyata binti abi ubaid shiddatu waja'i labari sai ya cin masa cewa matarsa safiya bintu abi ubaid wato rashin lafiya ta tsananta da ita yana kan hanyar tafiya aka turo masa labarin cewa ga matar shi rashin lafiya ta tsananta me za a yi fa asra as-sayra wato ibnu umar sai ya gaggauta tafiya hatta idza kana ba'da gurubi shafaqi bayan fakewar wato hantsin gwabru shine jan fadawar rana thumma nazara ibnu umar sai ya sauka fasallar magriba wal atama ya sallaci magariba da isha jama'a baina kuma ya hada tsakaninsu ya yi jam'insu wa ƙada sai ce inni ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam tabbas ya ce ni na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza jadda bihi sayru idan tafiya ta tsananta da shi akhara al-maghriba manzon Allah yakan jinkirta sallah ta magriba sai idan lokacin isha yayi wa jama'a bainahuma manzon Allah sai ya jami'in su wanda nau'in wannan jami'i shine ake kira jam'u ta wannan jam'u ta akhir an gane ko shi akan jinkirta sallah ta farko har sai lokacin ta biyun ya shiga sannan kuma sai a sallace su gaba daya misali in lokacin azhar yayi kana cikin tafiya sai ka ki tsayawa domin yin azhar din sai ka jinkirta sai in lokacin la'asar yayi sannan sai ka tsaya ka sallaci azhar sannan kuma kai sai ka kawo la'asar misali kenan anan in lokacin azahar ya yi sai mutum ya dakata in kaman karfe uku da rabi in kaman azahar kin la'asar kin lokacin ta yana shiga uku da rabi in ma karfe hudu yake shiga kenan in dai lokacin la'asar ya shiga kenan a lokacin nan matafi sai ya sauka ya yi azahar kuma take yanke ya kawo la'asar kuma a yi ta yi to haka in lokacin magariba ya yi sai ya ki tsayawa domin yin magariba sai in lokacin isha ya yi shi ko lokacin isha yana shiga idan hantsin gwamru ya fake kenan jan fadawar rana to a lokacin nan sai ya sauka sai ya magarba sannan kuma sai ya kawo isha to wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi galibi idan bulaguro ya tsananta da shi wanda kuma kasancewar shi irin wannan jam'u ta'khir yana kasancewa idan mutum ya fara bulaguro misali kafin gushewar rana wadda galibi idan manzan Allah ya fara bulaguro kafin gushewar rana to in lokacin azahar yayi baya tsayawa sai in lokacin la'asar yayi sannan yakan sauka yayi azahar kuma yayi la'asar kuma sannan ayi ta yi in lokacin magariba yayi baya tsayawa sai in lokacin isha yayi sai ya sauka yayi magariba kuma sannan ayi isha kuma sannan hannu sai ayi ta yi in kwa ya kasance daman bayan gushewar rana ne ya fara bulaguran to a nan yakan yi kuma jam'u ta kadi kai tsaye yakan yi azahar kuma take yanke sai ya kawo da asar in yaso kuma a yi ta yi to don haka shi matafiyi yana da damar nan guda biyu in ma ya yi jam'u ta kadi ko kuma ya yi jam'u ta akhir gaba ɗaya kowanne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan shi ibn umar allah ƙara masa yadda ya gaggauta tafiya domin ya yi ƙoƙarin ya tarar da ita wannan matar tashi marar lafiya kenan in ma da wasu abubuwa na wasiya wanda ya dace a ce ta yi kenan ya tarar da ita tun kafin mutuwa ta mamaye ta kenan ya yi gaugawa ya iski yanayin da take ciki don haka a nan shi ma hadisin malam ya zo da shi domin ya fa'idantar da mu gaggauta tafiya a wajen dawowa ga ɗan bulaguro wannan sunna ce mustahabba haka hadisi na hudu a baban wato hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda yake faɗa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a safaru ƙila'atu min al'azab maza Allah ya ce bulaguro wato wani yanki ne na azaba me ake nihi da al'azab wato raɗaɗi kenan yanki ne na azaba saboda irin kuncin da mutum yake haɗuwa da shi shi ne maza Allah ya bayyana mana ya ce ya munaƙo a haɗakun naumahu ya ce bulaguro yakan hana ɗayanku wato barcinsa barci wanda yake na mai bulaguro barci ne rabi da rabi ba barci ba ne ba wanda yake cikakke ko da ya samu barcin me yasa saboda kasancewar gajiya in ta yi gajiya mutum baya iya yin barci an gane kuma kasancewar shi ai mai bulaguro baya kwantawa ya yi barci irin barci wanda yake na mazaunin gida wanda sai lokacin da ya ga dama ya tashi me yasa saboda shi dama akwai tafiya a gabansa shi ne ya ce yamna'u ahadakum naumahu yana hana ɗayanku cikakken barci waɗa amahu kuma yana hana masa abincinsa washe rabahu da abin sha wanda yake cikin yanayi na bulaguro in ma ya samu abinci ko ma ya samu abin sha to ba kamar yadda yake so ba ne ba saboda in kana zaune a cikin gida kana zaune a hali kana idan ka kasance a hali na zaman gida galibi abincin da ka saba ci wanda yake gamsar da kai shi zaka ci amma kana cikin halin bulaguro sai abin da ka samu an gane ko kalla ka samu abincin da kake so kalla ka samu abin sha wanda kake so kuma sannan hannu tare da cewa shi yanayin bulaguro yakan hana mutum ya ci abinci kamar yadda ya saba sabani ga lokacin da mutum yake cikin zahali wanda yake na zaman gida shine anan ya ce wa ta'amahu wa sharabahu yakan hana matafiyi mutum abincinsa wato da abin shansa maza Allah sai ce fa'iza ƙaba a hadukum na hamatahu idan ɗayanku ya biya buƙatarsa kenan game da bulaguro ka je abin da ya kai ka ka gama maza Allah ya ce falyo ajil ila ahlihi mutum ya gaggauta dawowa zuwa ga iyalinsa in har bulaguro ya kai ka wani gari ka gama abin da kake to kar ka tsaya ka bata lokaci maza Allah ya ce kai gaggawa ka koma cikin iyalinka saboda su suna buƙatar dawowarka ka dawo domin ka faranta musu zuciya ka zauna ka kula da su don haka wannan hadisi nassi ne a bayyana wanda yake nuna dawowa daga bulaguro in dai mutum ya gama buƙatar shi to wannan sunna ce mustahaba kar mutum ya tsaya ya bata lokaci wanda a cikin hadisi ingantacce manzon Allah ya nuna mana yana daga cikin fiyayyar hajji hajjin da mutum kai tsaye bayan gama hajji mutum ya dawo ya koma cikin iyalinsa irin wannan haji ta fi lada abun Allah subhanahu wa ta'ala ana gamawa mutum ya yi kokari ya dawo gida babun idza hamala ala farasin fara'aha tuba قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك قال حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاءه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتره وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da hukuncin idan mutum ya ɗora wani akan doki ma'ana ya ba shi doki domin ya ringa fita fagen daga fara'a hatu ba zuwa wani lokaci ya ga dokin ana sayar da shi an ɗaga shi an bujiro da shi domin sayarwa shi yana halatta ya saya ko baya halatta wanda yana daga cikin hanyoyi waɗanda suke na samun lada ka sayi abin hawa ka damƙa shi a hannun wanda zai ringa aikin Allah ka ba shi wannan abin hawa kamar yadda magabatan farko sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sukan sayi abin hawa ko guziri su ba mutum su ce masa in jihadi ya tashi ka hau ka tafi to haka umar Allah ya kara masa yadda takanas ya sayi doki ya yi kyautar dokin ga wani daga cikin sahabbai ya ce masa gaya in ka kula da shi in jihadi ya tashi ka hau ka tafi to irin wannan kyauta da mutum ya yi ko a ce wannan sadaka da mutum ya yi lokacin da kaga shi mutumin yana nihin sayar da wannan abu shin ya halatta ka saya ko bai halatta ba shi ne anan malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle mahaifinsa Umar hamala ala farasin fi sabilillah ya dora wani akan doki domin yaki na ɗaukaka addinin Allah ma'ana ya sayi doki ya bashi da sunan cewa ya kula da shi in jihadi ya tashi ya hau ya tafi wanda irin wannan kyauta in aka maka ka mallake ta misali mutum ya sayi babur ya baka in ka tashi zuwa makaranta ka hau ka tafi ko in za ka tafi wa'azi kana fita wa'azi ya baka babur cewa ko wata mota in ka tashi ka ringa tafiya ta wannan kyauta ce ta mallaka ya zama naka lokacin da ka ga damar sayarwa ba laifi bane ka sayar da shi an gane ko ba wakafi bane bai a'a kai ne ya mallaka ma amma sai ya ayyana maka cewa in ka tashi zuwa makaranta ka hau wannan babur ka tsaye to don ka sayar da wannan babur kuma ba laifi ba kai to shine a nan umar allah ya kara masa yadda fawaje da huyu ba wani lokaci zuwa wani lokaci sai ya samu wannan doki da ya bada ana nihin sayar da dokin an daga shi a kasuwa kenan ana nihin sayarwa ba a rada an yabta a hukumar sai ya yi nihin ya koma sayan wannan doki amma kafin ya saya sai ya je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambaye shi shin ya halatta na sayi wannan doki da na yi kyauta da shi ko kuma bai halatta ba manzon Allah sai ya ce masa la tabta ahu ya ce kar ka sayi wannan doki wala ta hudu fi sadakatika manzon Allah ya ce kar ka koma game da sadakar ka ka karbe ta dawo gare ka domin sadaka ce kai sadaka ko in kayi sadaka da abu baya halatta ka dawo da shi ko kyauta kai da abu to baya halatta wannan abu ka dawo da shi zuwa gare ka an gane ko na ka dawo da shi ya sake zama mallakar ka wannan baya halatta shine manzo Allah ya ce masa la tabta abu kar ka sayi wannan doki kaga la anan nahiya ce hani ne kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa wanda hannun abin da yake fa'idantarwa shi ne haramci sannan maza Allah ya ce masa wala ta kada ka koma fi sadakatika game da sadakarka kenan kada ka koma ka dawo da ita kuma ta zamanto mallakarka a hadisi na biyu a ƙarƙashin baban wato zaid ibn aslam mahaifinsa yake cewa naji umar Allah ya kara masa yadda na faɗa hamaltu ala farasin fi sabilillahi na dora wani akan doki domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah fabta ahu sai ya yi nihin sayar da wannan doki an gane ko wannan tana iya yiwuwa wato kuskure ne aka samu tun a asali na ma'anar kenan fabta ahu shine kenan fa ba ahu ya yi nihin kenan sayar da wannan doki au fa aba abu ko kuma ma'ana ya tozartar da wannan doki yake kula da shi ya bar dokin duk ya lalace kokonto ne aka samu na marwaice shine yace fa bata ahu allazi kana indahu ko kuma fa adaahu allazi kana inda wanda dokin yake gunsa sai yayi sakaki dokin ya tozarta duk ya lalace fa aradtu an ashtariyahu Umar yace sai nayi nihin na sayi wannan doki wa zanantu annahu ba'i'uhu bi rukhas nayi zaton cewa in har ni zan saya to zai mun arha ma'ana zai rage kuɗi kina maimakon a ce in wani ne zai saya kaga ai zai tsada amma tunda asali ni na bashi kina in na buƙaci cewa ya sayar miki mun zai mun rage fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah yace da ni la tashtarihi manzon Allah yace kar ka sayi wannan doki wa in bi dirham ai wa in a'takahu bi dirham ko da zai sayar maka shi dirhami daya manzon Allah yace kar ka saya an gane ko wa in bi dirham ai wa in a'takahu bi dirham ko da zai sayar maka shi dirhami daya manzon Allah yace kar ka saya fa innal aida fi hibatihi maza Allah yace domin mai dawowa game da kyautar da yi ya karbe kalkalbi ya udu fi kai maza Allah yace tamkarkare ne da yake dawowa ya lashe amin da yi kaga anan maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamanta dawowa game da kyauta mutum ya karbe ko sadaka da komawar kare ga amansa ya lashe me yasa domin manzon Allah ya nuna mana haramcin abin shine a nan ya kamanta da amai na kare kuma kare ya dawo ya lashi da haka wannan duka yana daga cikin siyagun tahari a kamanta abu da wani abu wanda yake abin ki abin kyama dabba ma kaskantacciyar dabba kuma amanta maza Allah ya kamanta mutumin da yake dawowa ya karbe kyautar da yi ko sadaka to don haka a nan duk abin da ka bada shi kyauta wanda ka ba kyauta in kaga zai saida to kar ka saya an gane ko ko da zai sayar maka shi dala ɗaya to bai halatta ka saya haka in sadaka kai da abu bai halatta ka dawo ka saya ta hanyar da abin da kai kyauta ko kai sadaka zai dawo gare kai zama mallakar ka sai ta hanyar gado sai ta hanyar gado amma na cewa in ya daga ya sayar to wannan baya halatta ka saya tare da cewa an rawaito ibnu umar Allah ya kara musu yadda idan yayi kyauta da abu yaga za a sayar da abun to yakan saya amma yana ana kashe ciniki kai tsaye kuma sai ya koma yin kyauta da abin ko ya koma yin sadaka da shi ya fitar da shi daga mulkinsa shi ne wasu malamai suke ganin in dan dai ba dan ka sake mallakar abu ba to ba laifi kana iya saya amma dai rashin sayen shi ya fi dacewa domin kana iya saya kuma zuciyarka ta raya maka rike wannan abu don haka anan dai a takaice kenan anan inda a ce shi wanda aka baƙin bayya halatta ya saida da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya hane shi tana da haka a nan in aka mallaka maka abu da sunan cewa wani aiki wanda yake na Allah to an mallaka maka abun amma in ka sayar da shi kuma ba laifi ba kai amma abin da ya kamata ka kula da abun ka tattala shi domin ka ci gaba da yin aiki akan wannan abu da aka mallaka maka na dukiyar nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك